بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 29 ga watan rabi'un al-akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 28 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kased na 89 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana tattaunawa ne game da ainihin aqidar musulunci dangane da alwala wal bara ibn Taymiyyah na kawo mana nassoshin alqur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da fassarar da malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai suka yi ma waɗannan nasoshi dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da guje matsari da tunani da salon rayuwar kafirai sawa'un kafiran nan ziryan ne maguzawa ko ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji saka mushi da alkhairi kafin mu ci gaba da karatu a madadin makarantar Darul Hadith Salafiya ta Malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani marigayi Allah ya gafarta mishi muna mika ta'aziyar mu ga al'umman musulmai da rasuwan ɗaya daga cikin manyan malaman ainihin ƙungiyar izala shine malam rabi'u daura wanda Allah malam Muhammad rabi'u daura wanda Allah ya mishi rasuwa a jiya bayan yayi fama da matsanancin rashin lafiya Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa wannan cuta da ita zama kafara ga zanuban shi Allah ya maye mishi bayan shi Allah ya rike masa zuriyarsa Allah ubangiji ya gafarta mishi da sauran musulmai malam ibnu taymiya yana ainihin wato yi mana bayanai akan ladubba da ka'idoji waɗanda suka shafi ainihin mu'amalar da kabari da abin da ya halasta da wanda bai halasta ba dangane da ainihin ziyara da makamantansu za mu tashi a inda yake cewa wa qad nabbaha huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala al-illati bi qawlihi annabi alaihi salatu wassalam yayi fadakarwa shi da kanshi zuwa ga dalilin da yasa ya ce kada a yi sallah a makabarta wato a cikin zancen da mala yake mana dangane da maganganun da suka zo akan haramcin yin sallah a makabarta sai manzo Allah sallallahu salama ya gwama wannan haramci da haramcin yin sallah a cikin bayuka wurin ban daki da makamantansu to sai wasu malamai suke ganin dalilin da yasa aka hana yin sallah a cikin makabarta shine yiwuwar samuwar najasa kamar yadda a cikin bayi da banɗaki shi ma najasa ce ta sa aka hana shi ne mala ya ce ba haka ba ne dangane da ainihin wato makabarta a'a haramcin saboda zari'a ce zuwa ga shirka shi ne yake cewa shi da kanshi manzo Allah sallallahu ya bayyana wannan illar anan cewa da ya fada cikin hadisi yace Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad ya Allah karka mai da kabari na ya zama wasnan gunki yu'bad wanda za a dinga bauta masa wa bi qawlihi da kuma annabi alayhi salam yace inna man kana qablakum kanu yattakhiduna alqubura masajida fala tattakhiduha masajida lalle waɗanda suka zo gabaninku sun kasance suna mai da kaburbura su zama wuraren ibada kar ku mai da kabari wurin ibada wa ulaika innama kanu yattakhiduna quburan la najasata indaha waɗannan da suke bauta a wurin kaburburan nan da aka hana yin irin aikinsu sun kasance suna yin bauta a wasu kaburbura ne waɗanda babu najasa a wurin kabar wali annahu qadrawa muslimun fi sahihihi an abi marsadin al-ghanawi kuma dan al-imam muslim ya riga ya ruwaito riwaya daga abu marsad al-ghanawi shine wato kannaz ibn al-husayn kenan a ɗaya daga cikin ainihin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka rayu suka tare da shi Allah ya ƙara masa yadda annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qala abu masar yace manzon Allah ya ce la tusallu ila alquburi kar ku sa kabari a gaba kuna sallah wala tajlisu alaiha kar ku zauna akan kabari muslim ya fitar da wannan riwaya kamar yadda mala ya ambata wali annahu sallallahu alaihi wasallam qala kuma saboda manzon Allah ya ce kanu idza mata fihim ar-rajulu salihu su yahudu da nasara sun kasance idan mutumin kirki a cikin su ya rasu banau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci akan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka tasawira sai su zana hotuna irin wanda suka saba zanawa ma'ana sai a yi portrait a yi hoton mutumin a rataye a masallacin sannan kuma ya zama kabarin na cikin masallacin ula'ika shirarul khalqi ula'ika shirarul khalqi inda Allah yawmul qiyama wannan sa daga cikin matsiyatan mutane mutanen da ba su da wani rabo a wurin Allah a ranar alkiyama fa jama'a bainat tamasili wal qubur kaga annabi alayhi salatu wassalam ya haɗa tsakanin zanen hoto da kaburbura ya nuna dukkaninsu zari'a ce zuwa ga shirka wa aidan malam yace har ila yau fa innal lata kana sababa ibadatiha ta'zimu qabri rajulin salihin kana hunaka lalle gunki gunkanniyar lata dalilin da yasa har aka kai ga bauta mata sababin da yasa larabawa da mutanen ƙasar Yaman suka yi ta bauta ga lata shine ƙoƙarin girmama ƙabarin wani mutum mutumin kirki wanda ke kwance a inda latan take wa qad zakaru anna wuddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasran asma'un asma'u qaumin salihina kuma an ba da labarin cewa waɗannan gumaka da Allah ya ba da labari wuddan wasuwa'an wa ya gusa wa ya uka wa nasaran dukkaninsu waɗannan sunayen wasu mutane ne mutanen kirki kanu baina adama wa nuhin alaihi masalam sun rayu tsakanin zamanin annabi adam da zamanin annabi nuhu alaihi masalam farawa muhammad ibn jaririn bi isnadihi ila sauri an musa ibn muhammad ibn qaisin wa ya uka wa nasra al-imamu ibnu jarir ne tabari mai tafsiri Allah ya gafarta mishi ya ruwaito da isnadi zuwa ga as-sauri daga Musa daga Muhammadu dan Qais cewa wa yauqa wa nasra qala wannan malam ya fasara yace kanu qauman salihina baina adama wa nuhin alaihi wassalam wasu mutanen kirki ne da suka rayu tsakanin zamanin annabi Adam da annabi Nuhu Allah ya kara musu aminci wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim suna da magoya baya suna da mabiya ɗalibansu da almajiransu waɗanda suke koyi da ayyukansu falamma matu yayin da waɗannan mutanen kirki suka rasu qala ashabuhum allazina kanu yaqtaduna bihim sai ɗaliban nasu suka ce law sawwarnahum kana ashwaqa lana ila alibadati idza zakarnahum da zamu zana hotunan su mu ajiye wannan idan muka kalli hoton wane muka tuna irin ƙarfin imaninsa da ibadarsa sai mu ma mu ji ƙarfin gwiwar yin ibada shine asalin abin da suka fara yi fasawwaruhum shikenan sai suka zana hotunansu falamma matu yayin da suka mutu su waɗanda suka san su suka shuɗe waja'a akharuna na bayansa suka zo dabba ilaihim iblisu sai iblis ya saɗaɗo faƙala ya ce inna ma kanu ya abu junahu ai iyayenku sun kasance suna bauta waɗannan mutanen ne wa bihim yasqauna almatar kuma da su ne ake shayan da su ruwa kasancewa waɗannan hotunan a cikin su ne Allah yake ba su ruwa fa abaduhu shikenan suka bauta musu irin haka shike faruwa da galibin mutanen kirki da ake hotunan sa aji zaka ya daga cikin hadari aje hoto a kafa shi a ɗaki ko wani wuri da sunan ana tunawa da wani babban mutum ko a zara gunkin sa ajira da da hadari kwarai ga wanda za su zo daga baya a shi sa musulunci ya haramta saboda ba shi kanshi hoton ba abinda hoton yake kaiwa zuwa gare shi na zari'a shirka zari'a ga shirka domin shirka ita ce zunubi mafi hadari ga baki ɗaya a duniyar nan babu wani zunubin da ya kai ta haɗari shi sa malamin da duk zai maka wa'azi akan shirka ka bar shirka kar ka yi kaza shirka ne kar ka yi kaza zari'a zuwa ga shirka ne wannan malamin shi yafi kamata a kaunata fiye da kowa ba abun gaba ne ga mutane ba abun kauna ne duk malamin da zai tsaya yana wa'azi akan shirka abun a girmama shi ne domin yana kokarin raba mutane da matsalar da in suka rabu da ita to kowace matsala ma tana da sauki in an gwada da wannan ina fata mun gane wannan da haka jama'a mu kiyaye aje hotunan musamman na ainihin mutanen da muke girmama su malamai iyaye shehunnai manyan ƙasa waɗanda ake ganin mutuncin su mutanen kirki wanda suka shuɗe kakaf ɗin su haramun ne aje hotunan su haramun ne a rataya a ɗakuna haramun ne a ajiye a wuraren da za su zama ana girmama su ne duk waɗannan abubuwa ne na haramci saboda bayan zamani ya kai ya kawo za su zama abin bautawa koma bayan Allah Allah ubangiji ya tsare mu daga shirka qala qatadatu wa ghayruhu kanat hadhihi al-aliha ya'buduha qaum nuhin thumma ittakhadhaha al-arab ba'da dhalika malan qatada yace waɗannan alloli su ya usa da ya gusa da nasara da wacece mutanen annabi nuhu ne suka kasance suna bauta musu larabawa daga baya ne suka koyi wannan ainihin mugun aiki وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك wannan illar da annabi alaihi salatu wasalam ya ambata ta tsoron kar a mai da kabarin shi wurin bauta ita ce dai illar da ta sanya al'ummomi da dama suka fada wa shirka mafi girma ita ce bautawa wani Allah au fi ma dunahu min shirki ko kuma abin da bai kai wannan shirka mafi girma ba daga cikin nau'o'in shirka kala daban-daban tun daga kan ainihin wato alkhushu da al'inaba da makamantansu da roƙon wani wanda ba Allah ba har zuwa ga yi masa sujuda sariyar da gaɓoɓin bauta zuwa ga wani Allah waɗannan abubuwan duka za ka samu al'ummomi da dama wanda suke kurarin addini sun aikata haka ga hotuna da kaburburan manyan shehunansu da waliyan cikin addininsu ko annabawan da suke tutiyar suna bi to duk me kai su shine aje hotunan da aje kaburburan a matsayin wuraren da za a dinga girmama su girmamawa ta musamman shi sa sai annabi alaihi salatu wasallam ya hana duk wannan abun saboda hana zari'a zuwa ga shirka fa innan nufusa kad ashrakat bi tamathili alqaumi as-salihin saboda zukata tana yin shirka da hotunan mutanen kirki wa bitamasila ya zumuna annaha talasimu lilkawakib bayan da suka yi shirka da hotunan wasu mutane na kirki kuma sun yi shirka da wasu talasim tilsam shine kamar kace irin hatimi din nan da 'yan duba suke yi ko wani surkulle da suke zazzanawa gashi nan su kaɗai suke fahimtar irin abubuwansu wannan shi ake ce matsil samun wato guda ɗaya kenan talasim da yawa wani codified rubutu da suke yi wanda ba a gane kanshi surkulla ake ce mashi kuma kamanci haka to irin wannan akwai wanda ake yi a ce yana wakiltan wasu taurari ne kaga can hoton bayin Allah nan kuma tunda su taurarin da ake bautawa wanda zai zama taurari ne waɗanda wasu aljanu suna ɓoye a bayan taurarin idan an zo yi ma tauraron sujuda su ake yi wa ko wasu aljanu sun tsara wa mutane cewa to ku dinga yi wa gunki kaza sujuda ko a lokaci kaza ku dinga sujuda sai zama lokacin daidai fito wannan tauraro ne sai kuma aljani ya kawo wa boka wani ainihin hatimi ya ce wannan hatimin shi ke wakiltar wannan tauraruwa duk tsafin da za a yi ba za a gudanar da shi ba sai daidai lokacin fitowar tauraruwa sannan wannan hatimin zai aiki wannan da akwai shawurin bokai ina fata mun gane wannan duk wannan kuma nau'i ne na shirka yace wa nahu zalika da makamantan waɗannan fa in yashrik fa li an yashrika yushraka bi qabri ar-rajul allazi yu'taqadu nubuwatuhu aw salahuhu yace ayi shirka da kabarin wani mutum wanda ake kudurta cewa annabi ne ko nagari ne a azamu wannan bala'in ya fi girma min an yi shiraka bi khashabatin au hajarin alatim sali ya zama ana shirka da wani itace ko wani dutse akan wani hoto ma'ana ga kabarin wani bawan Allah na kirki wanda aka san bawan Allah ne na kwarai yin shirka a wurin wannan kabarin bala'i ne kafirci ne kuma kafircin yafi yin yafi kafircin yin shirka akan wani dutse wanda aka aje wani hoto ko aka aje wani surkulle a wajen ko ta tsambirbira ko wani gunki duka shirka ne amma wannan wanda yake da dan adam cikin akan kabarin dan adam ko to yafi bala'i a addinance fiye da wancan da yake da wani itace ko na abu haka inda ake mutane suke ganin kamar yafi sauki ko to a addinance yafi bala'i da agu mutane suna ganin wannan wurare na bayin Allah kaman ba matsala da dama daga cikin mutanen da suke irin wannan bid'ar sun halasta wa kansu je kabarin shehunnai su yi wannan amma za kuma a lokaci guda su ma har da su ake sukan wanda yake bauta wani gunki wanda ba ba, ba kabari ba alhalin abinda suke yi yafi abinda waɗancan suke barna kamar misali yanzu ne da mai shan giya burkutu da mai shan giya wannan mai tsada ta kwalba wanda ke shan mai tsada ta kwalba za ga yana ganin mai shan burkutuwawa ne ko to ya fi shi laifi saboda shi tashi bayan shan giya akwai kuma israfi akwai barnar dukiya watakila kokon burkutu bai fi ɗari biyu ba har a tsadan kayan abinci dinnan ba mai shan ta hannun batun ba mu labari ko amma giya dinnan ko da kwalbata akwai ta dubu biyar kwalba ɗaya eh to kaji dubu talatin hamsin kwalba ɗaya wanda yake shan ta gani yake mai shan burkutu wawa ne to shi laifin shi ya fi na mai shan burkutu shi ne irin wannan kaga me yin shirka a kabarin wani bawan Allah shi da kanshi wai yana ganin me yin shirka akan dutse kafiri ne to kafircin shi ya fi na wancan shi ne abin da malai yake cewa saboda yanzu baya ga shirka tsantsagwaren shirka kuma yana wulakanta wannan bawan Allah ne cin mutuncin manzan Allah ne kaje kabarin shi kana yin shirka cin mutuncin dan hodiyo ne kaje kabarin shi kana yin shirka to kaga wannan shi ya kara accumulating yawan zunubin da yawan barna ina fata mun gane sannan kuma kana gadawa da ƴan baya barna ce cewa eh wannan wurin a zo a yi irin barnar da kake sai malai ci gaba da cewa a za ku na karanta fali an wasu nuska za ka ga fa'in amma ya zo a wata nuska fali an shi ya kamata ya zama abin da za a karanta sai ce a wali haza najidu aqwaman kathirina yatadarra'una indaha da haka zamu samu mutane da dama zaka gamsu suna natsuwa indaha a wurin kabarin wa yakhsha'una suna shiga cikin khushu'i suna shiga cikin natsuwa da tsayawa tsam wa ya'buduna bi qulubihim suna yin bauta da zakatansu ibadatan irin bautar da la yaf'aluna ha fil masajid fil masjid wani idan ya je gaban hoton inyasi yanzu ya tsaya zai ruki inyasi wani abu to natsuwar da zai da irin yadda zai mai da hankalin shi gaɓoɓin shi da zuciyar shi duka suna kan wannan bautar in ana sallah azhar ko juma'a ko asuba baya yin wannan ba ana yin sallah yana ta tunanin duniyar shi amma idan ya tsaya a gaban kabarin wannan shehi yana so yayi bauta ko a gaban hoton wani shehi yana so yayi bauta ko gunkin sa to zai natsu natsuwar da ba taba gani irin ta haka haka waɗannan takadarai masu bin zazzaki haka suke daga cikinsu wanda suka tuba suke bada wannan labarin wani sai ya shiga lokacin akwai wannan cocin ta Husainiya kafin a rusa ta a wurin suna da gumakan da suka ce wai gumakan su Aliyu ne da Husaini wani sai ya shiga kuma fa saboda zalunci zaka shiga dakin sai ka biya kuɗi dakin da gunkin yake wani masallaci ne za ce sai ka biya kuɗi zaka shiga in masallacin kwarai a ce ga wani masallaci ba a sallah a cikin shi sai an biya kuɗi don zaka shiga sai ka bada baiwa baiko irin na coci to wani sai ya shiga sai ya awa ɗaya a sujuda a tsugune ko a ruku'u ko yana ta kuka bai taɓa yin sallah irin haka ba wala tafarilla wala qiyamul layli bai taɓa yin ta da wannan natsuwa ba amma zai je duk mako zai ware lokacin da zai je ziyarar waɗannan gumakan yana tunanin a zuciyar shi kamar yana ziyarar kabarin waɗannan mutanen to haka kuma in ka je zaka ga suna irin wannan abubuwan a kaburburan da ake cewa wai kaburburan waɗannan bayan Allah ne kama a Iraki a Karbala kenan a inda suke cewa akwai kabarin Hussein a wajen haka a Misra a ƙasar Alƙahira inda suke cewa Masjidul Hussein da suke cewa wai akwai kanshi a nan da aka kawo duk mun karanta waɗannan a baya idan ka je ka ga yadda mutane suke natsuwa suna bauta a wurin wala ba sa irin wannan nutsuwan ana sallar juma'a ko sallar asuba ko isha ko magariba ko duk sallar da ka sani haka har a yanzu jama'a mu kalla mu gani yadda mutum yake daukan al'amarin wato girmama wasu abubuwa kamar yanzu mutanen da ake cewa yan dariƙa yadda suke girmama hoton inyasi wani ko qur'ani bai ba wannan daraja yadda yake kaffa kaffa da hoton baya so ya ga an taba hoton bai wa qur'ani irin wannan alfarma kaga duk wannan shedin ne yake halakar da mutane wa hum la yashurun yanzu hakudarta sai suke wannan hoto na inyas in amanna shi a gida ba za a yi sata ba in ka saka a keke ba za ta yi hatsari ba ko mota in ka yi kaza ba zai kaza ba duk waɗannan kudurta kudurta ne wanda shaɗan ne ya riya mutane ba su da asali ko da a ɗariƙa ba su da asali ina fata mun gane da kyau jama'a Allah ubangiji ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa a wala bal wala fi sahari kai haka nan koda da asuba lokacin da ake tsayawa a yi bauta ƙarshen dare zuwa bayan sallah asuba ba sa iya irin wannan khushu'in da suke yi a wurin kabari ko a gaban hoton wani shehi yace wa minhum man yasjudu laha akwai wanda yake faduwa yin sujuda a gaban hoto ko a gaban gunki sai kaga kamar ibn taymiya a zamanin nan ma yake magana yanzu a wannan zamanin mutane da dama suna ire-iren waɗannan abubuwan hotuna suna yawo ana gani ga sunan a social media na mutane masu sujuda a gaban hotunan wannan shehi na kaula da ake cewa inyasi ko suna sujuda a gaban gumaka ko a gaban wasu alloli na ƙarya hakan kaje sakwata zaka ga mutane suna yi a kaburburan waɗannan shehune da waɗannan malamai su dan hudiyo da makamantansu Allah ubangiji ya kyauta wa aktsaruhum yarjuna min barakatis salati indaha wa du'a ma la yarjunaha yarjunahu fil masajid allati tushaddu ilayha rihal wasunsu suna fatan samun biyan bukata da samun sakamakon addu'arsu a waɗannan kaburbura fiye da abin da suke samu ko suke fatan samu idan da sun tafi masallaci irin na makka ko na madina ko baitul maqdis inda kadai ya halasta a yi tafiya ta kanas ta kano dinnan ma'ana wani yanzu ko umara ya je baya jin cewa ya zo kusa da allah ya zo don sada ibadar allah da gyara zuciyar shi ya zo inda da zaran ya addu'a ko yayi ibada za a karba baya jin wannan yadda yake ne yaje kabarin shehin shi ya fi ganin muhimmancin zuwa kabarin shehin fiye da muhimmancin zuwa waɗannan masallatan in fact a nan ƙasa yan ɗariƙa gayyar da suke su tafi kaulaha da sunan sun je ziyara ba sa irin wannan gayyar su tafi maka haka suke cika jirgi jama'a suna da organization suna da agent suna da kaza wanda suke tashi akwai masu tafiya a jirgi akwai masu bin hanya su tafi a mota su kwana da kwanaki suna ratsa kasashen Nijar da Kamaru da wacece har su isa Senegal su isa ainihin garin abin nan Kaulaha don su je wannan ziyara kuma a masallacin Kaulahan har wuri aka yadda kasar Rauda ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wurin aje a tsuguna a yi ibada ta musamman an akan tafi da ƴaƴa kaburbura aje a gaya mana cikin kabarin su yi ƴaƴan addu'a ya shehi wani ga yaro na nan kame addu'a Allah ya sa ya zama na kirki Allah ya sa ya zama mahaddacin alkur'ani Allah ka sa ‘yata ta samu miji shehi ka roƙa muna Allah ko ka bani haihuwa duk mutane suna yin wannan kuma kame da makaranta a baya idan Allah ya ga dama sai wannan abubuwan su tabbata saboda ɗaya daga cikin dalilan da aka ambata kuma za a ƙara ambatan su a gaba waɗanda a dalilinsa Allah ke amsa ainihin buƙatu akwai akwai ainihin wato ittirar idan mutum ya shiga cikin kunci da bukata Allah na iya amsawa gashi na ya faɗa karara cewa kafirai suna shiga cikin jirgin ruwa suna kafirci amma idan jirgin ruwan ya kada da su igiyar ruwa ko da ullaha mukhlisina lahuddin sai su addu'a yanzu da ikhlasi falamma najahu kaga sai Allah ya tsirkar da su sai su dauka da gaske Allah yana karban addu'a su ne saboda suna da imani kuma ba haka bane sannan akwai istidraji Allah yana iya mutum istidraji sannan akwai musadafa da asalin kaddarar da Allah ya riga ya zartar da ita muhattama wanda kowa ya adda ba za a samu to duk ire-iren waɗannan sai su zama kuma dalilin da wanda ke cikin bata sai ƙara halaka idan ka je sakkwato za ka ji suna faɗa su masu zama a wurin cewa za su tabaka lissafin mutanen da suka zo rannan ma bara lokaci kaza wani ma ya zo har su faɗa maka sunayen wasu manyan mutane da ka sani a ƙasa cewa wani da ka sani babban mutum bai haihuwa sai da zo nan ya roƙa ya roƙa sannan shehi ya bashi haihuwa wancan hajjiya da kika sani ba ta taɓa haihuwa ba sai ta kaza a anguwa kaza a garin Sokoto wani yaro ya yi fama da wata cuta an rasa kan cutar sai da aka zo aka ɗebi ƙasa aka jiƙa mishi aka mishi wanka kuma da gaske ne wasu labaran sun faru ɗin ko da wasu za'ida ne amma ba sa tabbatar da cewa abin daidai ne abin da ake ina fata mun gane kyau jama'a dan musulunci ba ba science bane da za a ce wai a dinga gwadawa in ya abu yayi a karba akwai musulunci ya riga ya prescribe abubuwan shi ma'ana yanzu musulunci yana da hanyar da yace ga hanyar da za a bi a hukunta kaza ko to ka a ce bari a dauko wata doka a gwada in ta yi takulin wannan abu shikenan alal misali yanzu misali musulunci ya ce wanda ya sha giya a mushi bulala sai a samu wani gari mutane sa ta shan giya ana musu bulala ba sa dainawa to ba za a ce a nemo masana su zo su ba mu sabon doka su mana bincike akan sabuwar doka da ta hana shan giya ba su kuma har su iya ganganci su ce to tunda dai bulala ba ta yi ba bari a canza a gwada wani ko mun gane to shine irin wannan Allah addu'a ya ce a roƙe shi to ka roƙe shi ka roƙe shi baka samu ba ko da kana ganin baka samu a wurin Allah ba wannan bai baka halaccin ka gwada shirka ba mana idan mutum ya da mara lafiya yanzu ana ta mishi ruƙuya bai warke ba wannan zai halasta maka a ce to ai tunda dai magani ne ai ba komai ai Allah ya ci tashin taimake ka irin wannan hadisan na Hausawa ai a tuba daga baya sai a ce an ji labarin ga wani boka a wani ƙauye hanyar Kano tsohuwa hanyar Katsina a ce bari a tafi gunshi a je a gwada wannan maganin ai mutane da yawa sun je sun warke akwai mai imani da zai fara wannan gangancin babu to haka wannan shi ma yake jama'a Allah ya tsare mu mala yace fa hadhihi al-mafsada wannan mafsadar wannan barnar da ke cikin waɗannan miyagun ayyuka allati hiya mafsadatu shirk tace barna ta shirka kabirihi wa saghiri babbar shirka da karamarta hiya fi hasmin nabi sallallahu alaihi wasallama madata hiya allati hasama nabi sallallahu alaihi wasallama madata ita ce wanda manzon Allah ya yanke gaba ɗaya madata manzon Allah ya yanke hukunci akan sam karma a gwada hatta naha anis salati fil maqbarati mutlaqan shi sa ya hana gaba daya kacukan ya hana yin sallah a makabarta gaba daya wa illam yaqsid al musalli barakatal buqati bi salati koda ko wanda ke yin sallar ba wai yana yin sallar ne da nufin yana neman wata albarka a wajen ba a ce kawai musadafa ne kawai coincidence ne yasa zai sallah a wajen an kai mamaci ne lokacin sallah yi muka ji an ce kar ai sallah wurin sai an fita ko kaga ba wai ya nufaci zuwa yin sallah a wajen bane kamar da kana cikin tafiya akan abun hawanka zaka je wani anguwa ko zaka je wata hidima sai ka ji an kira sallah sai ka ga masallaci me zaka yi madanka na musulmi sai kai parking ba anguwar ku bace baka san kowa a wurin ba kayi alula kai sallah ko to idan sallah ta kama ka haka a cikin makabarta musadafatan bai halasta kai ba manzo Allah ya hana wannan saboda toshe duk wata kafa za ta iya bada dama a kai ga zuwa wannan barna kama yi kusa bi salatihi barakatal masajid salasa kamar yadda misali ba irin yadda ake nufatan yin sallah a makka da madina da baitul maqdis da nufin samun albarkarsu ba wa nahu zalika kuma kamancin wannan ba kama naha anis salati waqta tulu'i shamsi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah a lokacin da rana ke fitowa wastiwa'iha da lokacin da rana ta daidaita a tsaka-tsaki wa ghurubiha da lokacin da rana take faduwa duk manzo Allah ya hana yin sallah a waɗannan lokuta kuma ya hana rufe mamata a daidai wannan lokutan ko li'annaha al-awqatu allati yaqsudu al-mushrikuuna barakata salati lish-shamsi fiha saboda waɗannan lokutan lokuta ne waɗanda a cikin su ne mushrikai suke nufatan yin sallah dan su samu wai albarkar sallah da suke wa rana suna shirka da Allah kaga musulmin da zai sallah a daidai wannan lokacin shi ba abin da yake nihi ba kenan amma saboda kar ya dace da su koda a sura aikin sa annabi alaihi salatu wasallam ya hana fayanhal fayunhal muslimu an salati hina idin sai aka hana musulmi a yin yin sallah a waɗannan lokuta guda uku wa illam yaqsid zalika koda bai yi nufin neman bauta wa rana ko albarkarta ba saddan lidhari'a dan toshe kafar banna wanda kuma wannan asali ne daga cikin usul na kafa shari'a toshe kafar barna yana gaba da buɗe ƙofar falala dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalabil masalih toshe barna na gaba akan kawo wata falala in dai akwai barna muhaqqaqa to wajibi ne a fara toshe ta kafin neman wata falala da ake son sa ran a samu garin samu garin wannan aikata wannan barna fa amma idza qasada ar-rajulu salata inda ba'd quburil anbiya'i was salihin wancan kaji ba da nufi ba kenan yace amma idan musulmi ya nufaci yin sallah a kabarin wasu annabawa ko salihai mutabarrikan bis salati fi tilkal buqa yana mai tunanin wannan sallah da yake yi wai yana neman albarka ne na wajen fa hadha ainul muhadati lillahi wa rasuli wannan shine tsantsar gaba da Allah muhada fito na fito ne da Allah wannan musulmi ya kama hanya ya tafi wani kabari na wani bawan Allah ya je waye sallah a wurin ko addu'a ko tsuguno ko durkuso ko sujuda irin wannan abin da aka nuna zazzaki yana yi a kaburbura ya faɗi sujuda a gaban kabari jama'a kowa ya gani a bidiyo irin wannan to fito na fito ne da Allah kafirci ne mararan babu daga kafa a cikin shi wal mukhalafati lidini kuma sabawa addinin Allah ne wabtida'u dinin kirkirar wani addini ne wanda lam ya'zan bihillah da dai Allah bai kawo wannan addinin to kaga irony wato abin dariya da abin takeici yanzu ire-iren Ibrahim Yakubu bazazzagi dinnan da ire-irensu su ne fa masu daga kalmomi irin babu hukuma sai ta Allah wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wannan shine ainul hukmi bi ghairi ma anzalallah domin hukunci da aka faɗa anan ba wai ya tsaya ne kawai akan abin da alƙali yake yi ko shugaba ba daidai da zalunci da mutum zai a cikin ƴaƴan shi wajen ba su kyauta hukunci ne da sabanin abin da Allah ya saukar jama'a daidai da wannan zalunci da za ka yi a cikin magana ko aiki hukunci ne da saɓanin abin da Allah ya saukar mutane da suke cewa babu hukuma sai ta Allah islam only haka suke wannan ƙarya amma aka zo ana magana akan asalin musulunci tauhidi sai ka gansu da matsala ko amma su suke kururuwa shekara 35 da suka wuce a garin nan suka dinga bi suna ihu suna islam only islam only suna shiga kotu suna suna faffasa da tattafai da suna karya bencina suna konawa islam only duk irin wannan ta kira ce ta su sayar kutub sasan albanna da ire-irensu waɗanda suke 'yan tawaye 'yan tashina da suka dinga kawo bala'i cikin al'ummar musulmai ba tare da ilimi ba duk in ka bi tarihinsu irinsu ɗaya sasan albanna su sayar kutub su muhammad surur su osama bin laden su aimanin zawahiri duk ire-irensu ne suka kawo waɗannan fitintunu na shi'a na boko haram da makamantansu waɗanda za su zo da zafin kan kawai san addini sai sai sun kafa hukumomi na addini ba a bisa tsarin da Allah ya tsara kafa hukumomin addini ba su kafarta kowa su fita daga cikin al'umma su koma gefe su dinga kashe mutane waɗanda suke abriya jima irin wannan abin da su shekau suke zama duk fikira ce kwaya ɗaya asibiti tana komawa ne ga fikira ta hawarijanci da huruji ga al'umman musulunci manzo Allah dama yake cewa cikin hadisi ingantacce man qala halakan nasu duk wanda yace duka mutane sun bata fa huwa ahlakahum yafi kowa bata a cikin su a wata riwaya kuma fa huwa ahlakuhum shi ya halakar da su ba halaka ku bane shi a hukuncin shi ne kawai suka halaka to duk irin wannan shine abin da suke fada mutumin da yake cewa islam only sai kuma a same shi ya lalata rukuni mafi muhimmanci a cikin musulunci shine tauhidi kaga magana shi ƙarya ce kenan mujarrad da'awa ce kurari ne kawai bai da asali ina fata muna ganewa jama'a na'am eh a wannan kuma takfirul muayyan daban akwai dawabit din shi duk wanda aka ce yana yin kaza kafirci ne kaza kafirci ne wannan hukunci kenan na fatawa sai kuma aka samu wani nayi shin za a ce kawai da zaran yayi wannan kafiri ne a'a ba da zaran yayi za a ce kafiri bane mun karanta a baya a wurare daban-daban kuma al-albani ya kanta da wannan matsalar zamu zo kanta a gaba insha Allah ko da ba wannan littafin ba zamu yi bayani insha Allah gurgudo akai takfirul muayyan shi asalin takfir babi ne akwai shi a cikin shari'a inda za ga littafan fikihu ba sa tsaraituwa daga babi na ridda ma'ana musulmi ya ban musulunci qur'ani yayi ishara akan yiwon musulmi ya bar musulunci gashi nan kad kafartum ba'da imanikum la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum haga al-iman thumma al-kufr to akwai yiwuwa ashin musulmi ya kafirta to amma hukunci da zaka faɗa cewa kaza kafirci ne daban da kuma tatbikin shi akan ayan akan ɗaiɗaiwar mutane yana da dawabit ya zama mutum yayi ne ikhtiyaran da sanin shi ya san tabi'a consequence da ke ciki kuma an mushi bayani ya yadda cewa eh abin da ya imani da shi kenan amma mujarradin aikatawa shi abin da suke cewa kufrun amali kafin ya zama kufur itiqadi mutum ya aikata kafirci to yanzu kufur amali ne idan wannan kafircin ya zauna a zuciyar shi aqida sa kenan to ya zama kufur itiqadi wannan kuma baka iya sanin shi sai in mutum da kanshi ya faɗa shi sa nabi ya ce wa usama ka tsaga zuciyar shi kaga cewa kafiri ne shi yace mishi game da wannan da ya kalmar shahada Usama ya kashe shi a wurin jihadi yace mai ka tsaga zuciyar shi yace yayi kalmar shahada to dai za a hukunta shi yayi wani abu na kafirci da shi za a hukunta shi da aiki amma zuciya fa to wannan shine sai an kai shi gaban alkali alkali yayi mishi ainihin tambayoyi ya bayyana mishi abin da ya aikata ga hukuncin shi duk da haka yace eh shi yayi da abin da yake kudurta kenan sai alƙari ya pronounce din shi to yanzu wana kafiri ne wannan shine kaidar shari'a wana kafiri ne kuma sai ya bada dama a kashe shi ko ya kashe shi da kanshi ko ya bada dama a kashe shi wannan shine babit na takfirul muayyan babit kenan in ba malamai ne suka hukunta wannan ba ba daidai bane a ce wana dan yayi kaza kawai kafirci ne wannan daga cikin irin abin da su su hasan albanna din da sayyid kutu suka dinga yi da suka auka cikin kurakurai littafan suna nan duk anan a sama akan ainihin zahiratu takfir akwai littafi na wannan malam as-suhaimi da yayi akan menene littafin littafin fikru takfir qadiman wa hadithan fikru takfir qadiman wa hadithan na suhaimi wannan professor na ainihin aqida a jami'ar islamiyya fikru takfir qadiman wa hadithan akwai na wani malami Dr. Khalid Khalid ibn Ali ibn Muhammad dalibin mala albani ne Nasiruddin shi kuma al-hukmu bi ghairi ma anzalallah wa fada'ih jama'at takfir ma'ana me ma'ana hukunci da abinda Allah ba da abinda Allah ya sauka ba da kuma yin tonan silili ga ƴan kungiyoyin kafirta musulmai duk waɗannan da muka faɗa ire-irensu ne masu kafirta duka al'umma